ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقنا أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نصوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka masallaci na juma'a na jokale domin tsawar tafsir alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba a cikin kowane dare na ramadan ga shi da iko Allah za mu ɗora kamar yadda aka saba wanda yau mu ini shidda ga wannan wata mai albarka wata na Ramadan. Hijira ta shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da sha shidda ga wata na uku miladiya Isa da Maryam 2024. da fata Allah subhanahu wa ta'ala mana jagoranci. Muna cikin suratul Araf, ɗazu tafsiri na marece, mun tsaya daidai aya ta hamsin da uku, yanzu nan za mu tashi kan aya ta hamsin da hudu. Allah ya ce, Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati.
Inna ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة ستة أيام ثم استوى على العرش مم.
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره مم.
ألا له الخلق والأمر مم.
تبارك الله رب العالمين Allah ya ce inna rabbakum lalle wanda yake shine ubangijin ku wanda ya halicce ku Allahu shine Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda wanda ya halicci sammai bakwai da kuma ƙasai bakwai fi sittati ayyami a cikin inuka guda shidda thumma stawa ala al-arshi sai ya daidaita akan al-arshinsa yughshil laylan nahara yana lullube dare da ini ma'ana idan dare ya lulbe ini sai hashan ya gushe duhu zai zai wanzu Allah ya ce ya qulubu hafisan dare yana neman ini da gaugawa Allah ya ce wash-shamsa wal-qamar kuma rana da wata wan nujuma da tauraro musakharatin bi amrihi abin horewa ne da umarnin ubangiji duka wannan umarni ne na ubangiji samar da su da fore su gare mu duka wannan suna ƙasa umarnin Ubangiji ne, rana ta hito, ta faɗo wata ya hito, ai ya koma yadda yake da tauraru ga sunan suna ado ga sama, ta sanadiyya su muna sana hayoyi, duka wannan horewa ce ta Ubangiji. Allah ya ce, Ala ku saurara, lahul khalqu Allah shi yake da halitta, dukkanin halitta da kuke gani halitta ce ta Ubangiji. ba wani mai halitta banda Allah, Allah shi ke da halitta. Wal'amuru, dukkanin al'amuran da suke gudana duniya, duka ƙarshen ikon Ubangiji ne, duk ƙarƙashin umarnin Ubangiji ne, ba wani wanda yake da wani al'amari in banda Allah, Allah shi yake da al'amari, wanda bayu suke kai kawo suke gudanar da rayuwarsu, duka wannan al'amari yana ga hannun Allah. banda Allah ba wani wanda ya isa ya gudanar da wani al'amuri daga cikin al'amurra. Allah ya ce, Tabarakallahu Rabbul Alamin, albarka Ubangiji ta yawaita wanda shi ne Ubangiji halittu. Kun ga wannan aya tana karantar da mu cikin ƙudura ta Ubangiji. Tana karantar da mu ayyukan da Ubangiji yake yi ba wani wanda ya isa ya yi kwatankwacin irin su balantana ma ya yi su. Kun ga daga cikin ayyukan Ubangiji, shi ne ya halitta sammai da kasai sammai bakwai da kasai bakwai shi ya halice su to kuma sai Allah ya karantar da mu cikin inuka shidda cikin inuka shidda tare da cewa duk musulmi ya sani al'amaran Allah idza qada amran wa innama yaqulu lahu kun fayakun idan Allah yayi niyyar zartar da wani al'amari kowane iri ne fa'in ma ya ƙulu lahu kun fa ya ƙulu, yana ce ma abin kasance ne sai ya kasance, amma ga sai karantar da mu halittar sammai da ƙasai ya halitce su ne cikin tsawon ini shidda. Imam al-Qurtubi Allah shi mai rahama ya ce wannan yana karantar da mu Ubangiji yana ladabtar da bayu ne yana tsara bayonsa akan duk abin da za su yi su riƙa bibiya abin a hankali a hankali. mana duk abin da za su yi su rika bibiya abin a hankali a hankali ga Allah wanda yana da ikon sammai da kasai su kasance sakon ɗai amma ya gashi ya karantar da ya halicce su ne cikin tsawon ini shidda wannan shi zai karantar da cewa lalle bibiya abin a hankali akwai hikima daga cikinsa to amma na bi kuma har yanzu yana karantar da mu da Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi kuma mu sani mu tabbatar da cewa da Allah ya ce ya daidaita aka al'arshi ba wani wanda zai iya ba da kaifiya ya kwatanta irin daidaito Ubangiji aka al'arshi ne, babu shi. Abinda ake so gare mu wajibi ne mu yi imani, da Allah ya ce ya daidaita aka al'arshi ne, wajibi ne mu yi imani cewa ya daidaita, saboda ayoyi da yawa Allah ya karanta da cewa ya daidaita aka al'arshi. Kuma tambaya na kana son ka gano ya ne kaifiya ya ne siffar da ubangiji ya daidaita a kan al'arshi wannan bid'a ne yana kan mutum da haramun kamar da imam malik Allah shi mai rahama yana karantar da al'umma masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin madina sai wani bawan Allah zaka yi imam malik tambaya ya ce Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa ubangiji akan al'arshi ya daidaita to yana tambaya wai ya ne daidaita yake wa kaifa istiwa'in ya ne daidaita take imam malik Allah shi mai rahama yace istiwa'un ma'luma da yace ya daidaita sananna ce duk mai hankali duk musulmi mai karanta alqur'ani ya tabbatar da Allah ya ce ya daidaita akan arshi wal kaif majhul ka tambaya ya ne kaifiyar ya ne ya daidaita wannan kowa ya jahilci wannan ba wanda ya san yadda Ubangiji yadda ya zaka al'arshi, wannan abu ne wanda al'umma kowa ya jahilce shi, ya ce, amma wal imanu bihi wajibin, wajibi ne ba wa shi imani na cewa Allah ya daidaita aka al'arshi, ya ce wa su'alu an hu bid'un, tambaya akan wannan bid'a ne, kai, ƙara da ƙarshe al'amarin sai imam malik ya ce a fi san mai wannan mutum daga cikin masallaci, ya ce wannan ɗan bid'a ne, a shi shi da cikin masallaci. ya za ka yin tambaya ya ni Allah daidai za ka da arshi da Allah ya ce ya daidai an ce ma daidaita irin ta sarkin garinka ce daidaita ta mai mulkin garinka ce daidaita ta irin ta malamin ka bisa kushera ta ko bisa wani bisa kushera ta daidaita ubangiji ba wanda ya sai siffanta ta abinda ake so garin mu yi imani Allah ya daidaita kan arshi ko mu yi imani shi al'arshi nan na ubangiji cikin halittu gaba ɗaya shine mafi girma cikin halittu gaba da shi ne mafi girma wanda kun ga mu daga cikin halittun ubangiji wanda ido ke gani ba mafi girma daga cikin abinda muke gani kamar samai da kasai yanzu duk wanda an tambaye cikin halittun ubangiji wace halitta ce mafi girma ta sama da kasa su ne Allah ke karantar da mu la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas ko ko yace antum ashaddu khalqan am sama' banaha shin ku ne kun kahi waya kun kahi tsananin halitta ko sama Allah ce mu mun ka halice ta to ashe kaga abinda irin muke gani mafi girma shine samai da kasai ko ba haka ba tare da cewa cikin halittun ubangiji samai da kasai ba su ne mafi girma ba ga kujera ta ubangiji kujerarsa ta sarauta ba gado al'arshi ba ba al'arshi ba kursi daban kuma al'arshi daban abin da magana mafi inganci kujerar ubangiji Allah ya ce wasu a kursi hussama wato al'ard kujerarsa kawai Allah ya ce ta yalwanci samai da kasai ta sha ƙarhin samai da kasai kujerar shi ta sarauta to al'arshi shi ko ma'in da za ka ɗauko samai da kasai da kursiyu ka jefar da su cikin al'arshi ubangiji yadda ka san ka doki dala ne ka jewa cikin falalan daji al'arshi ke ne ya sha ƙarhinsu shi ne mafi girma to Allah ya ce ya daidaita a kan al'arshi ne amma wacce irin daidaito ba wanda ya sani ba wanda ya sani kun ba za ka ƙetare iyaka ba ka ce ka ta zaƙulowa sai ka ɗan siffanta wannan haramun ne duka kamar irin yadda su imam ahmad sun ka bayyana ce ubangiji siffa ubangiji kun san akwai imani da tauhidi na rububiyya da tauhidi na uluhiyya da tauhidi na asma'i was sifat to yana daga cikin imani abinda ake so mu mu yi imani siffofin ubangiji yanda siffanta kai ne mu yi imani da wannan siffofi yanda annabi ya siffanta shi mu yi imani da wannan siffofi amma na mu ce mu gano ya ne yanda kaifiyya take wannan haramun ne da musulmi baka kutsawa cikin kace sai ka gano ya ne ubangiji yake kamar da yace yana ji yana gani wa huwa as-sami'ul basir yana ji yana gani yane ji ne yake ba wanda ya sani yane gani ne yake ba wanda ya sani amma san da gani ne ya yalwace kowa da komi ji ne ya yalwace kowa da komi ta yanda ilimi ne ya yalwace kowa da komi ya ce yana magana wa kallama Allah Musa ta kalima yayi magana ga Musa abinda an magana ya ne sauti ya ne magana ubangiji irin taka ce ko tamu ko tasu ba wanda sani kun ba za ka yi siffanta ta ba ba za ka yi zaƙulowa ba duk basira kaka ce watakila kaza ne take wannan duk haramun ne ya ce yana da hannu ya ne hannu ne yake yana da hannuwa ya ne hannayen ubangiji suke ba wanda ya sani abinda an naka namu ma- musulmi mu yi imani Allah ce yana da hannaye yana da cire ya ne suke ba wanda ya sani yana tahiya ya ne tahiya ubangiji suke ba wanda ya sani duka wannan siffa ce ta ubangiji wadda ake so mu mu yi imani da siffan nan amma mu ce mu zakulo dole sai mun ba da kaifiya to ta nan kuma sai mu ce ya suke aqida domin hatta daga cikin magabata ta nan ne ake samun bambanci aƙida wasu na zurfafawa cikin siffofin ubangiji wasu ahlus sunna wal jama'a tun daga sahabbai har mabiyansu su ko suna takaitawa yanda Allah siffanta kai ne sun tsaya nan yanda annabi siffanta shi sun tsaya nan ba wanda ya sai misalta maka domin ya ce laysa ka mithlihi shay'un ba wani wanda zai misalta ma da ka karanta wani littafi ya fara kama siffofin ubangiji kaza kaza to kuma an kai ka an baro ka da ka samu wata wani malami yana so ya kama siffofin ubangiji yana so ya kai ka baro ka ne kai imani na ake so kawai ta yanda gashi ya ce ya da yadda aka al'arshi imani ne kawai annaka kuma wani wuri zamu ga ya ce wa kana arshuhu alal ma'i al'arshi ne na akan ruwa ya ne siffa abin yake ba wanda ya sani abinda an namu shine mu yi imani To kuma gashi Allah ya ce yugushin lailan nahar Allah yana lullube dare da ini kun ga azu muna cikin ini yanzu ga dare ya lullube ini hajan ya tahi daren gashi ya wanzu kuma Allah ya ce ya tulubuhu hafisan shi dare haka yake neman ini da gaugawa to wannan ba wai yau ba ko jiya ko bakin gobe Turar da Allah ya halitta sammai da ƙasai, da'iman haka ne dare da ini suke. Haka ne da'iman dare da ini haka suke. Suna canza aiki, wannan lokaci ne da ya yi, ya jaye ya ba wannan, kuma kakin lokaci ne shi yana neman wancan ɗan uwansa daga baya gusa ya bashi wuri. Tun da Allah ya halitta sammai da ƙasai. To, wane ne wanda kake gani, da a ce shi ne ke gudanar da wannan al'amari, da matsala nawa an sha samu. da bayu sun shiga halin kakane kai dan kuna jiran ini an samu matsala fa a ce muku an samu matsala inin nan har kuke jira yau ba za ku same shi ba duk tsarin ku ya lalace kan za a samu halaka da yawa in dare na kuna jiran dare shi ma a ce an samu matsala yawa an samu matsala an samu matsala kaga da bannar da za a yi Allah ɗaya santa kuma ka diba hikima ta Ubangiji yanda yake shigar da dare cikin ini shigar da ini cikin dare ma'ana ba kai tsaye bane dare yake shigowa kuma ba kai tsaye bane ini yake shigowa a sai an sai an shigar da sashi wa sashi ini yana nan dare zai hawa da dan shigowa ana ba ku alamu ana muku siyal mai shishiryawa shine ya shishirya da hoga dare nan ta ga dare nan ta haka shi ana cikin dare ini zai hawa da shigowa sai ku fara ganin haji alama waga ini nan zai shigo in kana da hili kana kwanta cikin hilin gida in ya ka boye in ya ka shige duka wannan hikima ce ta ubangiji amma inda irin yanda yan nishira suke muna da Allah haka ne tsarin ubangiji ai da an ta kumiya da kuma an ta halaka dan saboda kana taya cikin ini lahiya lau mota mota ka bata da far mota ka bai da far rabu saboda baka tunanin duhu ya shigo kana ta lahiya lau sai duhu ya shigo kaga akwai musiba dole ka tsaya bisa hayya ka kwan haka in ma sahiya ce haka ne za a yi to kaga amma tsarin ubangiji haka ya tsara abinai yake lulube daidai da a cikin yini haka suke tsari haka yake tsara kuma ko da yaushe haka ne kuma ga rana da wata yadda Allah ya hore muna su kun ga ba dan rana da wata ba ku sanin lisahi ba wanda ya san lisahi ba ka iya sanin yau mun ini kaza ko mun kwandare kaza sanadiyar daren da inda nan rana da watan na Allah ya hore mu duka wannan to shi yasa dai karshe al'amari Allah ya ce fa tabarakallahu rabbul alamin albarka Allah ta yi wa ubangijin halitta ya kamata ku girmama shi ku darajanta shi ku bauta mai ku san bai da gami da wani ba za ka hada shi da wani ba wala mai kullahu kufuwan ahadi bai da kama da kowa bai da gami da kowa balan za ka ce baraka tai ga wani ka kama kafa dai ya lallashi ubangiji kai ne ake son ka shirya alaƙar Ubangiji, shi wanda za ka kama ƙafa gare shi da kai da shi dubbanin Ubangiji ne, wataƙila ka yi shi ma ga Ubangiji, ashe kowane ana so ya shirya alaƙa ta da ubangiji ne Allah ka sa mu gane shi yasa ma Allah ya ce don an hore ina karanta su Mm.
ادعوا ربكم تضرعا وخفية Mm.
إنه لا يحب المعتدين
da haka Allah ya ce ud'u rabbakum ku kirayi ubangijinku ko ku roki ubangijin ko ku bauta mu ubangiji ku duk ma'ana guda ce tadarruan kuna masu kaskantar da kai ga ubangiji manan ki kaskantar da kai kar ku nuna mai jiji da kai ku nuna ko wasu ne in kullun ku nuna ko bayonsa ne masu nema masu kauna gare shi masu tsoro nai kuma masu kaunar rahama ta shine tadarruan Allah ya ce bayan kaskantar da kai wa khufiya kuma ku zuciyoyinku su cika da shin tsoronsa to haka ubangiji yake son bayu su kasance Allah ya ce innahu la yuhibbul mu'tadin shi ho Allah baya son masu ƙetare iyaka ƙetare iyaka Allah baya son masu ƙetare iyaka kaga nan Allah ba mu daman mu roƙe shi ud'u rabbakum ku roƙi ubangijinku in za ku roƙe ne za ku roƙon shi tadarruan ku zama masu kaskantar da kai wa khifa kuma ku zan kuna cike da jin tsoronsa wa khufiya da jin tsoronsa amma ku sani ya ba da dama ku roƙe shi amma ya ce innahu la yuhibbul mutadina baya son masu ƙetar iyaka kun san cikin addu'a ma akwai ƙetar iyaka to Allah baya son ƙetar iyaka cikin addu'a yana daga cikin ƙetar iyaka a cikin addu'a mutum ya daga hannu ya ce ya Allah Allah ka me san manzo Allah ka me san annabi Allah ka me san annabi wannan ƙetare iyaka ne Allah ka sanya ni aljanna mu da annabi tare aljanna mu tare wannan duk ƙetare iyaka ne ko ko ya Allah ina son aljanna ka sanya ni aljanna amma gabas ga annabi ko yamma ga annabi ko kudu wannan duk ƙetare iyaka ne kai dai roki Allah aljanna ko ko daga hannu ce ya Allah ina son aljanna kuma ka sa min kaza cikin aljanna ka sa min kaza cikin aljanna ka sa min kaza cikin aljanna ka ta zinantowa duka wannan yana cikin ƙetare iyaka duk wannan ƙetare iyaka ne ko kai kai addu'a Allah ka kashe wani Allah ka ga wani bai suna Allah ka sheme shi Allah ka sheme shi la duk ƙetare iyaka ne duk yana cikin ƙetare iyaka ashe ba kowace addu'a ce mutum zashi ko Allah ka saukar da musiba garen ga tun da masu, masu ikon ga su yi kaza Allah saukar da musiba sama da ƙasa ta yi kaza ana duk ƙetare iyaka ne wallahi duk ƙetare iyaka ne ko ko irin misalin da maluma ki kawa kana wai cikin sahara ka ce ya Allah Allah ka nunna min irada kada buwa ya ka kihi nake so in gani cikin saharan nan shina moji abada Allah duk ƙetare iyaka ne wannan Allah baya son ƙetare iyaka cikin addu'a shi yasa idan mutum na so addu'a ya nemi kaifiya inda annabi ya karantar da shi amma ƙetare iyaka baya yi kyau Allah ba su masu ƙetare iyaka na'am ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها mm.
ودعوه خوفا وطمعا mm.
إن رحمة الله قريب من المحسنين
Allah ya ci gaba yana karantar da mu wala tufsidu fil ardi kar ku yi banna a cikin ƙasa ba da islaha bayan gyara ƙasa ga an kai bayan ce gyara ƙasa tunda Allah ya turo manzanni shikenan ƙasa ta gyaru tauhidi an karantar da al'umma tauhidi ya za su bauta ma Allah an karantar da al'umma saboda da ƙasa ta lalace karibu tun zamanin annabi Adam alaihi salam har ƙarni goma duka al'umma suna akan tauhidi kamar yadda zamu gani gaba suna akan tauhidi suna bauta ga Allah har zamanin annabi Idris alayhi salam annabi ne ba manzo ba ba Allah ya turo shi ne zuwa ga al'umma ba duka wannan lokaci lahiya lau ana ta bauta ga Allah to amma daga baya kuma al'umma sun kalalace kana nasu ummatan wahida bakhtalafu wani Allah ya ce fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirin kake a turo manzannin nan ƙasa ta lalace shirka ake yi saboda akwai wasu mutanen kirki bayan mutuwarsu sai ɗiyan sun ga ya dace kar a manta da irin wannan mutanen kirki duk karcen da mutum yake a yi mutum mutunin nashi don a rika tunawa da shi ana kwaikwayo da shi su manuwarsu ta ƙware ce ba a kan shirka ba ne sun kai haka sun kai to bayan sun shuɗe iyaye da kakanni sun shuɗe sai an samu jikokin jikoki sai shi ya fara riya musu cewa ai wannan mutanen da kuke gani bakin kowane ron faye ga mutun nan misali in ka dukkan can da dama kake sai a zo a yi mutum mutunin ka bakin tsakiyar titi baki hayya da dai mutane suke kai kawo kamar irin wanda muke faɗa ron faye ke na yanzu kamar irin ron faye na yanzu haka to dukkan ce sai a zo a yi da sankin mutum su da manhosu ga manhosu dan su rika tunawa da su ana musu addu'o'i ana koyi da su amma bayan sun shude sun shude sai shi ne karantar da wanda sun gazo daga baya cewa ai wannan bautar su ne ake yi daga nan sai an ka duhoba ana bauta ana bautar su ka kasa ta lalace to sai Allah turo annabi nuhu kamar yadda zamu gani to yanzu kasa ta gyaru tunda Allah turo manzo na harko annabi nuhu tun wannan lokaci har bisa yanzu ƙasa gyara ne take shi yasa Allah yake ta karantar da mu cikin alkur'ani kar ku yi banna a cikin ƙasa bayan an gyara ta bayan Allah ya shirya shari'a ta ga dokoki da ubangiji bai dace ba ga musulmin kirki a same shi na sabon ubangiji bai dace ba ga bawa mai hankali yana bijire mu ubangiji yana sabon ubangiji to shine ma'ana wala tufsiru fil ardi ba'da islahiha Allah ya ce wad'uhu kalmar wada'uhu kamar yadda muka yi bayani yana ɗaukar ma'ana ku kirayi ubangiji ko ku yi bauta ga ubangiji wada'uhu ku bauta mai haufan kuna cike da jin tsoronsa wurin bauta ko ku in roƙo ne kuna cike da jin tsoronsa wurin roƙonsa Allah ya ce wa tsama kuma kuna cike da kwaɗayi wurin roƙonsa kan bayanin mu na ɗazu ana son mutum ya haɗa bainal haufi war raja' san fursan ya zan ka daga hannu kana kwaɗin rahama ubangiji kuma kana tsoron azabarsa da'ima haka ake haka ake son mutum ya kasance sai lokacin da shiga halin rashin lafiya kamar yadda bayani ya gabata Allah ya ce inna rahmatallahi lalle rahama ubangiji rahama Allah qaribun tana kusa min almuhsinin ga dukkanin masu kyautatawa to kun ga wannan aya ta karyata magana Bahaushe yace to rahama tana nesa tana kusa wai rahama babu ta nesa babu ta kusa kai to wane rahama Allah babu ta nesa babu ta kusa ariya ka kai Allah tana kusa duk me eh kyauta ta bauta rahama Allah tana kusa gare shi inna rahmatallahi qaribun bari cewa babu ta nesa babu ta kusa tana kusa barkanta nesa ya gani la sa mu gane na'am
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته mm.
حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت Mm.
فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات Mm.
كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
Allah ya ce wa huwa allazi Allah shine wanda yursilu riyaha yake turo da iskoki jam'i na ar-riha ar-rih iska amma ar-riyaha iskoki bayan ce iskoki ba irin iskoki wadancan ba iska mai kadawa saboda Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn kaga hatta iska da kuke gani in za a ruwa ba iska na tasowa ba to iska ma Allah ya karantar da mu mace da namiji ne barbarar juna suke yi idan suka yi barbarar juna sai su rike da su zan girgije girgijen ma mai ruwa kamar da Allah zai karanta da mu kaga in ba da Allah ya bayani wannan ba idan an ka ce ma ga yanda abin yake sai ka ta mamaki sai ka ce ba haka bane abin to yanda ka kana kusanta iyali ka a samu iyali a samu daya to haka ne iskan ma barbara ne yake sai a samu girgije shi muku ruwa to shine Allah ya ce wa huwa allazi Allah shine wanda yursilu riyaha yake turo da iska mubashiratin to ashe iskan nan da ake turowa Allah ya ce bushiran domin ya kasance bushara ne bayna yaday rahmatihi gabanin zawar rahmatsa ta ruwa eh gabanin zawar rahmatsa ta ruwa to wannan iska da Allah yake turowa gabanin zawar ruwa Allah ya ce hatta idza aqallat sahaban shi iskan hatta idza aqallat kamar kace yayi intikali daga kasancewa shi iska zuwa zan sahaba ya zan girgishi eh ko kuma kace hamalat sahaban to yanzu ya dokaka ya zan abin nan girgije da iska ne amma yanzu ya yi intikali daga iska ya zan girgije girgijen ma Allah ya ce siƙalan mai nauyi in gaji Allah ya kire sahaban siƙalan ma'ana girgije mai nauyi mai yin ruwa saboda akwai girgijen da ba siƙalan ba ne hafifan ne shi bai ruwa amma sahaban siƙalan ma'ana girgije mai yin ruwa wannan ruwa Allah ya ce suqunahu sai mu shayar da su libaladin mayyitin da garin da ya mutu ƙasar da ta mutu kamar yanzu da muke rayuwa yanzu nan da muke ka ƙasa matattaci saboda babu tsiro sama gare ta ta bushe to idan an sabkar da ruwa to an raya ta ne Allah ya ce fa anzalna minas sama'i ma'an fa anzalna bihil ma'a sanadiyar wannan girgije da ya barbar juna Allah ta sanadiyar sai mu sabkar da ruwa Allah ya ce fa akhrajna bihi ta sanadiyar su ko wannan ruwa sai mu firkar da min kulli samarati daga cikin kowane irin nau'i na tsiro daban-daban Allah ya ce to yanda kun ga tsiron ga ya hito ai ruwa tsiro ya hito Allah ya ce kazalika nukhrijul mauta haka ne muke muke hirkar da matattu shine mauta haka muke firkar da matattu la'allakum tadhakkaru domin ku yi tuntuni ku gano Ibn Kasir Allah shi mai rahama ya ce duk in kaga irin wannan ayoyi na saukar da ruwa tsiro ya hito wallahi misali ne Allah yake muku yanda kun ga tsiron ga ya hito ayi ruwa tsiro ya hito haka ne za ku hito wallahi alkiyama yayin kakin ay busa kaho annabi ce za a sabkar da wasu ruwa wanda ake kira ma'ul haya su wannan ma'ul haya idan Allah ya sabko da su idan sun ka shiga ƙasa ko tafkin wannan tsiro ya hau bisa kwankwarson gindin mutum to wannan shine kama sanadiyar rayuwarsa sai kaga da ya hau bisa kwankwarson gindin mutum sai ga kasusuwa suna ta haduwa nama yana ta haduwa jijiyoyi kakin ajima sai ga mutu ya hito yanda da ya tsiro ruwa sun ka shiga ƙasa tsiro ya hito haka na za a yi wannan ruwa kowa su hito mahul haya to shine Allah ce haka ne za mu firkar da ku kazalika nukhrijul mauta haka muke firkar da matattu la'allakum tadhakkarun ya ku tuntuni ku gano girman ubangiji ya kamata manomi shi kowa sana alkiyama gaske ne saboda ka diba hatsin da kake taya da su matattu ne ha yadda ka san dan wanka ya mutu ne matacce an gina rami an binne shi to haka ne hatsin ka matattu ne ka gina rami ka san su kuma ka koma wajen su hito to shi ko dan wanka shike na shi ya tai zero duk wanda ya mutu ya tashi wallahi duk wanda ya mutu ya tashi kuma ai rahama ce ga ubangiji rahama ce ga musulmi a tayar da alkiyama saboda kai yanzu yanda muke rayuwa yanzu nan da a ce haka ne za a mutuwa an shattake an tayi kwanci ne ba za a tashi ba ai kaga ki mumuna an zalunce su an zalunce su mana haka annabi da kanshi ya bayyana Allah ya bayyana an zalunce su saboda su hana ma kansu abin da suke so su hana ma rayukan su abin da suke so saboda shin tsoron Allah su ko wadancan sun bi bukatar su sun ci amana wanda sun ci amana sun kashe ma wanda suke son su kashe su yi zalunci kowane iri su yi kuma a mutu shike na a ce an ta yi zero haka nan kai ba shi la dole sai alkiyama ta tsayu wanda ya ci amana kaga kaga shi abada Allah la sa mu gane na'am
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه mm.
والذي خبث لا يخرج إلا نكدا mm.
كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون Allah ya ce walbalaru tsayibu ƙasa mai kyau wannan sai manoma su- sun kasa iri wannan ƙasa mai kyau ma'ana wuri mai kyau shine idan an kai shibika ya kharuju nabatuhu yake harkar da tsiro wanda an ka shibka bi izinin rabbi da izinin ubangiji saboda akwai wuraren da su manoma sun sani da mutum ya samu irin wannan wuri ya zo ya shibika ya san da alhamdulillah in da gaba ta yato sai dai ba a samu ruwa ba amma muddin da yana ruwa to ya san shi wannan shekara lafiya da wuri to Allah ya ce haka ne wuri mai kyau ƙasa mai kyau ƙasa tsarkakakka mai kyau haka take harkar da tsironta da izinin ubangiji Allah ya ce wallazi khabusa wuri lala busasshen wuri wanda shi ma manoma sun san shi wurin da yake lala busasshe idan an kai mai shibika la ya kharuju ba abin da zai tuwa na ciro illa na kidan sai da kyar sai an wahala sai da kyar sai kaɗan ne Allah duk wannan misali manoma sun san shi kwarai to wannan misali ba wai ana misali bane da gonaki Allah ya buga misali da gonaki ne saboda su wannan sanannu ne kowa ya san da haka mai dai noma ya san da haka to misalin da Allah ya muna saboda muna noma mun san irin wannan misali to abinda Allah yake nufi da wannan misali shine misalin mummuni mai imani da wanda yake kahiri shi mummuni mai imani yana ga sauri mai kyau ne ayi shi bika tsiro ya hito da izinin ubangiji ma'ana kenan ya umfanar da al'umma to haka ne mummuni mai imani yake umfanar da al'umma kuma wa'azi yake umfanar da shi amma kahiri yana ga saurin can ne baya haika da tsiro sai da kyar ana son tsiro dubu ya hito sai tun da kyar ga biyu uku sun hito ma'ana kahiri wa'azi baya umfani shi baya umfani da wa'azi yanda ka saurin can tsiron da ake shi ake so ya hito baya hitowa sai kaɗan shi ma idan ka gaya umfani da wa'azi sai kaɗan sai abin da ke zama umfani shi saboda ko cikin wa'azi akwai akwai abin da yake umfani shi ne yana cewa ya kamata a yi biyayya da shugabanni in yana cikin shugaba sai ce adal ashe musulunci su makarantar ya kamata talakawa su girmama shugabanninsu su tsare mutuncinsu a ba da goyon baya domin wannan iko a ba da haɗin kai a kama ma hukuma domin ta zartar da kaza da kaza da kaza kaga wannan amfaninsu ne ko ku a ce in ba ba mai mulki ba ne yana da ɗaya ɗaya ya kamata ku san girman iyayenku ku darajanta iyayenku iyayenku ko da kahirai ne dole na ku ba su haƙƙinsu ko kahirai ne wa sahibuhuma fi duniya ma'rufa yace to madalla kaje kai musulmi na musulunci kamata ka ba mu haƙƙin mu kaga kaga dan sha sha wanda shi ba haka ba ko ko bangaren mata ko ko bangaren bangarori dai ana samu ne zai amfani da wa'azi ko da kaɗan ne ne saboda mai gyaran shi ce to haka ne siffa Allah siffanta mana mummune da wanda suke kayan rai shi mummune wa'azi yana amfani shi idan ka mana sai wa'azi yana amfani shi kuma yana aiki da wa'azin kuma yana umfanar da al'umma amma wanda yake kahiri sai kaɗan ne Allah ya ce kazalika nusarrifu al-ayat haka muke rarrabe ayoyi dalla dalla liqaumi yashkurun da mutane suke godiya ga ubangiji kuma kun san kalma ashkuru duk qur'ani idan da yazo kalma yazo da kalma ashkuru ba godiya ta baki ba kawai ana nuhin godiya ta gaɓoɓi domin akwai bambanci da ashukur da alhamdu shi alhamdulillahi ita ce godiya ta baki amma ashukuru lillah godiya ta gaɓoɓi ka nuna ma ubangiji godiya ya yi maka ni'ima to wannan ni'ima ka sarrafa ta cikin biyayya gare shi wannan shine godiyar da ake nuhi shi yasa Allah ya ce i'malu ala dauda shukura wa qalilu min ibadiy shakur Allah ce ya ku iyalin Dawuda tun daga kai annabi Dawuda har iyalinka i'malu ku yi aiki wani irin aiki na shukuran na nuna godiya ga ubangiji Allah ya muku baiwa ma'ana baiwar da ya muku ni'imar da ya muku ku tashi ku yi bauta gare shi tukuru Allah ce wa qalilu min ibadi shakur kadan cikin bayu ake samu suke godiya ga ubangiji da yawa cikin bayu Allah ya musu ni'ima suke butulci mishi ba su sarrafa wannan ni'ima cikin biyayya ga Allah cikin bauta ga Allah Allah sai mu cikin kaɗan da ke biyayya gare ka. Na'am.
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
To, kamar yadda bayani ya gabata, ita wannan Sura ita ce Sura ta harko wadda ta zo da kisoshi na manzanni. Daga wannan sai wannan Allah ya ba da sashi daga cikin kisoshin manzanni, kamar yadda bayani ya gabata. Sai Allah ya fara da Sheikhul Anbiya, Sheikhul Anbiya, annabi Nuhu Alaihissalam shi ne harko cikin manzanni. Manzon da Allah zai turuwa zuwa ga al'umma, ba harko annabi ba. da annabi Adam kaga shi na gabansa annabi Idris alayhi salam yana gabansa amma su manzanni abin nan annaba ne ba manzanni ba manzo wanda Allah zai tura zuwa ga al'umma ya ce ta ka isar da sako zuwa ga al'umma kaza to shine mutum na farko kuma abin mamaki Qur'ani ya karantar da annabi Nuhu sai da ya shekara ɗaiɗai har shekara dubu ba shekara hamsin na wa'azi kawai malam na wa'azi kawai walaƙar arsalna nuhan ila ƙaumihi fala bisa fihim alfa sanatin illa kaga wannan inda ba aya bace inda hadisi ne da sai na ce kai na rage da Allah malamin ce akwai ƙarya shekara dubu ne mutum zai samu shekara dubu to annabi nuhu Allah ce ya tura shi zuwa ga al'ummarsa wannan wai shekarun na wa'azi ne na da'awa ne kawai to ina shekarun shi kake a bashi manzanci ba a sa su ba na da'awa kawai Allah ce falabisa fihim ya zamna cikin su matsayi ne na adda'i 50 alf sana ina na falabisa fihim alf sanatin ya zamna cikin su shekara dubu illa 50 ama in banda shekara 50 kuma abin mamaki za mu gani can cikin suratul hudu Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil zance mafi inganci an ce mutum 40 ne kawai duk shekarun ga da yi duk shekarun ga da yi kuma shine manzon da an samu yayi umfani da kowane irin usulubi yayi umfani da kowane zarf zarful zaman zarful makan yayi umfani da lokaci ina zai iske ka wani lokaci zai iske ka wani wuri zai iske ka duka ya amfani da wannan duka yayi ma sai shi iske kai din shi maka wa'azi sai iske cikin taro shi ma wa'azi yayi da rana yayi da dare yayi da marece
da ka ku kiyaye sai Allah ya ce أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون
Allah ce awa ajibtum yanzu ku mamaki abin zai sa abin mamaki gare ku an ja'akum zikrun min rabbikum saboda an bato tunatarwa ta zo muku daga ubangijinku ala rajul minku akan wani ne daga cikin ku mutum dan uwanku dan an mai da shi manzo ya tunatar da ku shi da abin mamaki kai yanzu in ba a turo muku mutum ba abin da Allah ke riwa su aljani ne kun shi da rashin ko mishi matsayi to a kan da za ku ce maku sun son turo ku aljani lala ya kan kwallon shi yana da yana da kyawun kallon kaga to in mala'iki ne ko in ku iya ga ku ne in ku ga ba ta ya kuke gani Rijik na ɗau sauran da rijik. Ni, lalla zai mutu. Ko ba iya tsaya sha muku wa'azi, awa nawa za a yi. saboda Allah iya ya shiga gaba yana fara sallah a wannan zai kuma duk wanda ce duk da ta sallah nan duk wanda ya fita waje ne kada da ko balai saboda ba su gajiya kuma ba su ci ba su sha ba su bukata irin ta da yadda tsaya ana da'awa ana karatu awa da zafi kuma ya fita ya yi kalala ashe rama ubangiji ya turo mutum kamar ku sai ku suke ku mai tambaya saboda duk abin da za ku tambaya sai shi mana cin karo shi duk abin da kuke cin karo da shi matsayin ku na mutane shi mana cin karo shi ya ne matsalar zamantakiya ta aure ya ne kaza ya ne kaza duk wannan abin da shago shi sai Allah sun muku mutum da shi kun san shi kun san gidan ku da gani da san mu gani to shi ne Allah ce saboda Allah ya turo mutum daga cikin ku ne mun zai ku domin ya yi muku gargaɗi ya tunatar da ku ya tsoratar da ku azaba Allah eh wal alaku tattaqu domin ku samu kiyayewa wal tattaqu afan domin ku kiyaye da ku ubangiji wal alaku turhamu domin Allah ya ji kanku shi muku rahama shi da kuma mamaki sai Allah ya ce فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما
Allah ya عمين bakar da ku kawai in sun karfe shi sun karfe da annabi ne Allah ce fa an jayya ku sai muka ci da da shi wallazi da ma'ahu da wanda suka imani tare da shi bil fulki a cikin jirgin ruwa Allah ce wa abraqana alladhina kazzabu bi ayatina sai muka rutsa da wannan sun karanta da ayoyin mu muka rutsa da su muka halaka da su Allah ce innahum kanu qauman amin sun kasance mutane magadi kai alqur'ani ya koyi jima musa Allah ya mana su mantaki wanda kissa ta da min su mantaki ne kacin gaba Allah ta shimfiɗa mana ta shimfiɗa mana ta shimfiɗa mana ka san zai zo wannan gashe da kissa ce yi ina ne da Allah ta abin da su suke shirki eh har yana suna su sake jirgi suna zaka suna wasu izgiri suna zaka suna wani nuhu izgiri haba nuhu sai kai kana da aiki yi na saboda Allah har kana ta watsa rayuwarka kai zuwa shi kayan kwashen kwashen ga haba eh dawo da aiki da kake tun farko ba da ka huta ka huta sai suka ware da ziki wanga ce ina so a min kaza wanga ce Allah ina so a min kaza tun da kai aiki a shekara ne kake kaza yake so yace in dan samu min na ba ina da samu min amma ta samu ko ba ni dai su ba su san kwano su zai kai ba jirgi da za za yi wanda za su za su tsere a halakar da su ba ba sani Allah ya samu gani to insha Allah lokaci ya yi sai kuma gobe hukura kan kissa ta annabi Hudu alaihi salam da Adawa من مكان ثاني الله باب دار كل الله لا فرطان في مسجد الجوي باب مسا قوت أزو تفسيري نمبر 2 الحمد لله سبحانه الله سن سي يقول موالا ومثل نمبر أيو ونبا على بار شكابي الله سكا ولا الخير وليا بار شكابي ولا تفسيري نمبر 2 وانا أكي أزو نمبر 2 tafsirin mata ma an samu kuma Allah ta ba da shika ita ma iri yadda wata ta ba da shika shi da kuma shika ne to Allah ya saka musu da kai ibari Allah ya saka mu kai shi dan ya Allah ba ya kuma Allah ka san ka san shi na kai Allah ka jamu ka san shi na kai mun musulmi a cikin halin kasari ta Allah ka mu Allah ka mu Allah ka mu Allah ka mu ka mu ka mu ta ya mu ka gafarta mu iyaye iyaye mu mun musulmi sun da gani Allah ya sa su huta mu da mun da sauran Allah ya kuma ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون سلام على